الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha bakwai ga wata na jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya na muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala za mu tashi safaha ta 215 inda malin yake mana bayani akan abin da ya shahi yin azama ko niyya ta abubakar siddiq game da abin da ya shahi hijira zuwa kasar habasha wanda kuma dama ɗabi'a ce ta dukkan wani mutum mai imani a lokacin da yake bauta wa Allah subhanahu ta'ala a wani waje sai ya ji wannan wurin ya takure shi to babu laihi ya buɗa ya tahi inda zai samu dama cikakkiya a tafarrugul kamil na ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala. saboda wannan abu idan ka rasa shi nan shi yake ka matsala a cikin rayuwa amma duk wani abin da ba rasa addini ba fahuwa jalal abu ne wanda yake mai sauki za mu tashi inda malam yake ba mu kissa ta abin da ya shayi hijira ta abubakar siddiq zuwa ƙasar habasha sannan kuma bayan ya kai wata farfajiya ta ƙasa sai ya haɗu da ɗaya daga cikin waɗanda suke da haimana ko kuma sai tsara a wannan yanki wanda shine ibnu daghinna ibnu daghinna ya ce wa abubakar siddiq ba irin ka bane mutumin da ake kura daga gari a zamana lahiya haka nan kawai saboda kai mutum ne wanda yake ba jaf ba yani ba mutum bane wanda yake ba kowa a cikin al'ummar shi ba ma cewa motsawanka to motsawan mutane da yawa ne sannan kuma rishinka mutane da yawa za su shiga cikin halin maraici da haka bai kamata ka bar garin makka ba ka zo mu je karkashin abin da ya shahi jiwar shi abin da ya shahi kenan kulawa ta ko kuma abin da ya shahi yauni na za mu tashi inda malik ke cewa kenan bayan mutanen garin makka shi ibnu daghinna ya zo ya shelanta cewa abubakar siddiq yana karkashin kulawar shi kar wanda ya taba shi shine malai ce summa bada li abi bakrin fabtana masjidan bi fina'i darihi abubakar siddiq sai tunani ya zo mushi badalahu kenan tunani sai ya zo mushi cewa fabtana masjidan sai yayi kokarin gina wani masallaci bi fina'i darihi a farfajiyar gidan shi wa kana yusalli fihi wa yaqra'u alqur'ana yana salla a wannan wurin sannan kuma yana karanta qur'ani yataqazzafu alaihi nisa'al mushrikin wa bana'uhum wa wa abna'uhum a lokacin da yake wannan bautan Allah yataqazzafu alaihi ay yataqassafu kenan suna suna zuwa suna jingina da matan mushrikai da diyan mushrikai wanda hatta kai darnin da yasa ko shamakin da yasa yana hwadawa saboda yawan mutane suke zuwa su jinginu ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi suna mamaki ko yana burge su abin da yake yi sannan kuma suna dubi zuwa gare shi wa kana abubakarin rajulan bakka'an la yamliku ainihi idza qara alquran abubakar siddiq ya kasance mutum ne mai yawan kuka a lokacin da yake karanta qur'ani baya iya mallaka idane shi to wannan abinda kenan malam ya ambata mana anan kenan dai bayan yarjejjeniyar ibnu daghinna da shi da mutanen garin makka yanzu abubakar kuma ga wani uslubi ko wani salo sabo da ya hudu saboda shi mutum musulmi a kullum mai son isalin alheri ne zuwa ga mutane ya zai alheri kaza da na samu ya isa zuwa ga mutane wannan shine dalilin da yasa abubakar ya wannan abu quraisha da suka ga wannan abun fa afza'a zalika ashrafu quraish min al-mushrikina fa afza'a zalika sai ya rikita wannan abin da Abubakar yayi sai ya rikita manya manyan Qurayshawa daga cikin mushrikai fa arsalu ila ibn daghinnati sai suka rubuta wasiƙa ko kuma suka aika ɗan aike a je zuwa ga ibnu daghinna akan cewa ya je akan aje a zo da shi garin makka yani ya zo garin makka ana neman shi faqadima alaihim ibnu daghinna da labari ya same shi ta mutanen garin makka suna neman shi sai ya hada ina shi ina shi sai zo garin makka faqalu suke ce mushi su mushrikan nan suka ce inna kunna ajarna aba bakarin bi jiwarika ala an ya'budu rabbahu fi darihi mu fa mun baiwa abubakar siddiq mafaka a dalilin mafakar da ka bashi akan ya bauta wa Allah subhanahu wataala a gidan shi kawai yanzu ya zo ya gina masallaci farfajiyar gidan shi yana karanta qur'ani yana wa'azi yana sallah mutane suna sauraron shi sai suka ce faqad tajawaza zalika abubakar siddiq ya wuce wannan iyakar ya shiga wani abin da ba a sa shi ba dan haka abin da ya fabtana masjidan bi fina'i darihi sai ya gini masallaci a daidai farfajiyar gidan shi fa a'lana as-salata wal qira'ata fihi ya shelanta sallah sannan kuma ya shelanta karatun qur'ani to karatun qur'ani ko mutumin da ba musulmi ba idan ana karanta wallahi ya san wannan abin kayan daɗi ne akwai wani daga cikin 'yan uwa musulmi a ƙasan Orobba za ka ga wasu video kan shaka suna yawo haka zai rika zauwa da ekutar yana sai ya sama mutum wannan ekutar ɗin idan mutum ya nuna bai rarrace ya haƙuri ɗan saurara kaɗan walla daga ya fara saurara sai ga gaba ɗaya yanayin shi ya sake zuciyar shi ta sake yanayin huskar shi ya sake sai ya tambaye shi ka san miye wannan wani ya ba da amsa wani kuma ya ce a bai san wannan miye ba sai ce to shi wannan shine qur'ani da aka sabkarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka ga tasirin abin a huskar mutum kai tsaye to wannan mushrikan suna saurara abubakar sai yanayin su sai fara sakewa suka ce kenan abubakar ga halin da ya zo da shi ya gina masallaci yana sallah yana karatu wa inna qad khashina an yaftina aw an yaftatina abna'una wa nisa'una mu tsoro muke karya fitini diyan mu ya fitini matan mu don haka ibnu daghinna fanha fanhahu ka hana shi akan wannan abin da yake kawai fa in ahabba an yaqtasira ala an ya'budu rabbahu fi darihi fa'ala mun mu da matsala da shi in yana so zai takaita akan ya bauta wa ubangijin shi a cikin gida to ya je yi wannan ba mu da abin da yake yi amma wa in aba in ya kiya illa an yu'lina zalika cewa sai ya shelanta ya kururuta abin kowa ya ji to abinda muke bukata a gare ka ibnu daghinna fasalhu an yarudda alayka zimmataka daga kawai ka ce mishi ya maido maka wannan mafakan da ka bashi kenan yanzu in zai zamna to zai zamna da gindin kanshi amma ba karkashin abin da ya shahi abin da ya shahi jiwar ɗinka ba yace suka ce fa inna qad karihina an naghfiraka yace muna muna muna mun kyamaci inji quraisha suka ce muna kyamatan cewa an naghfiraka an nanqudha ahdaka mun ma so mu warware naka alƙawalin sannan kuma walasna muqirrina li aba li abi bakrin al-isti'lan ba ma so a daidai lokacin da mun ma so mu warware alƙawalin da muka yi da kai saboda kai mutum ne mai jama'a sannan ko mutum ne wanda yake da kalma a cikin mutanen shi suka ce a daidai lokacin da kuma walasna muqirrina bamu kasance masu tabbatar da li abi bakrin game da abubakar al-isti'lan abinda yake shelantawa na sallah da karatun qur'ani bamu yarda da wannan ba kuma ba ma so mu warware alƙawalin ka to ya zai kenan kenan abubakar ya maido maka alƙawalin ka kawai qalat aishatu sai aisha da take bada labarin take cewa fa'atabnu daghinna ila abi bakrin sai ibnu daghinna ya zo wajen abubakar siddiq faƙala sai yake cewa kad alimta lazi kad aqattuka alaihi abubakar ka san abin da muka yarjejena da kai ko abin da muka yi alƙawali da kai akan cewa ga abin da za ka yi za ka bauta ubangijinka amma a cikin gidanka yanzu kuma ka zo ka kirkiri masallaci a bakin kofar gidanka kana karanta qur'ani kana sallah a bayyane mutane suna ji mata da yara suna saurara inji ibnu daqinna yace abinda nake so da kai Abubakar fa imma an taqtasir ala zalika ko ka takaita akan haka akan ka bautawa Allah a cikin gida wa imma an tarudda ilayya zimmati ko kuma ka maido mini wannan yarjejeniya da alƙawali da mafakan da na baka a garin Makka maido mu abuna ya ce fa'inni la'uhibbu in ji ibnu daghin da yake cewa ni ba na son an tasma al'arab akan larabawa labari ya iske su anni a- anni ukhfirtu fi rajulin aqattu lahu cewa an warware alkawali na game da wani mutumin da na baiwa mafaka kaya kenan wannan yana nuna mi kenan sai nuna kaman shi ibnu daghin na din ashe ma ba kowa bane ba ga wani mutum ya bashi mafaka kuma an warware wannan mafakan kenan yana nuna akan bai da wani tasiri kenan yana kare mutuncin shi ne cewa a warware ko a warware ko kuma ya zamanto ka takaita akan abin da ya shahi cikin gidanka to wannan ibn daghin na ƙara jawabin shi sai bayanin abubakar fa qala abubakar sai abubakar yake cewa fa inni arudda fa inni aruddu alayka jiwarak yace ni zan maida maka mafakan da ka bani daga yau ba su sannan kuma wa arda bi jiwarillahi azza wa jalla na yarda da mafaka da Allah ya bani ai al ardu lillah yurisuha man yasha'u min ibadi yace na yarda da mafaka ta Allah bana san naka daga yau ibnu ibnu daghinna مالك ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مبسوطا sannan malam ya ambaci kissar kenan da cikatuwanta game da abin da ya sha hijira abubakar zuwa garin madina kenan karashin bayanin zai zo a can malam yake can mabusudan a shinhuɗe kenan bayani filla filla karara to wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya sha hijira da Abubakar Siddiq ya so yayi zuwa kasar Habasha amma bai yi ba bai yi ba saboda Ibn Daghinna ya maido shi bayan ya komo ya zamna ya kahu Ibn Daghinna ya so ya kwace wannan mafakar Abubakar ya ce kwace mafakar ka ina nan karkashin Allah subhanahu wataala kuma kamar Allah ya ci gaba da bautawa Allah ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan me yake maka nuni wajibcin kira zuwa ga Allah da'awa wajibi ne haƙƙi ne akan kowa duk abin da Allah ya sanar da kai na addini to ka isar ma wanda bai sani ba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya wa haddisu an bani isra'ila wala haraja manzala ce ku isar da sako na gurgurdan abin da kuka sani ko da aya ɗaya ce sannan ku bada labari game da banu isra'ila ba laihi bane ba amma ku yi taka tsantsan man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya muni ƙarya da gangan kam mazalla ce nemi inda zai zauna a gidan wuta kenan karka zo misali a harakan da ya shayi kiran mutane ka rika faɗin abubuwan da haka nan da wanda ba haka nan ba ka sani in ka faɗi abin da ba haka nan ba duk da da'awa ce kake Allah sai ya kama ka to kaga Abubakar Siddiq anan duk da irin abin da yake ciki na takura amma bai hana shi kira zuwa ga Allah ba da haka kai ma tun a gidanka ka fara tun a gidanku ka fara ka rika kiran duk wanda ka san cewa zai saurare ka ka kira shi zuwa ga Allah subhanahu wataala da ɗabi'unka da halayenka da mu'amalarka da zaka rika yi da mutane ya zama to ka da ɗabi'a mai kyau ka da hali mai kyau halinka kaɗai a karan kanshi shi da kanshi da awali wannan iya da kyau dukkan mutum musulmi ya zama to ya ɗabi'antu da waɗannan abubuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga daga cikin irin abubuwan da halayen shi da ɗabi'un shi sun sa mutane da sun musulunta amma kaka zamanto wani mutum birkitaccen mutum a cikin al'umma kuma kace da awaza kai kaga tabbas a samu matsala kenan ala'ai mutum ya zamanto mai dabi'u da halaye masu kyau wanda za su zamanto su da kansu akhlaquka hiya aidan jazaba tujzibu intibahan nas ilaika yana jayo hankalin mutane zuwa gare ka wannan abu ne mai muhimmanci a cikin da'awa kaga Abubakar Siddiq ai iya daga cikin abun da Ibn Daghin ne ambata yace kai mutum ne mai sayar da zumunta mutum ne mai taimakawa wanda bai da mutum ne mai girmama bako mutum ne mai daukan dawaniyan waɗanda suke cikin halin damuwa to kaga irin wannan mutumin ya za a ce an kore ka daga cikin gari idan an kore ka wa zai mai gurbin ka kaga dalili haka yi da mai doshi da haka da'awa zuwa ga Allah mutum yi gurgurdan da zai iya dalibi ne kai a cikin inda kake sawa'un ne zaman to a makarantar boko a mataki na fari ne ko na ƙasa ko na kaza ya zaman to wakilin Allah ne kai a wannan wajen kar ka rika jin cewa mun zo ta farfajiya na ba ruwan Allah za mu yi abin da muka ga dama a kai wakilin Allah ne ka kira mutane abokinka ka kira shi ke ma kina da kawa ki kira ta kai ma kana da kaza ka kira shi kowa ya kira ina shi ɗan uwanka da suke makusantanka ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala kanninka ne yayinka ne mahaifanka ne abinda ka fahimci gaskiya ne ka rika isar musu wannan sakon da usulubi da salo wanda yake za su iya fahimtanka wannan iya da muhimmanci kaga shine abin da Abubakar yayi gashi na karshe yanzu ya samu karhin da babu wanda ya isa ya kore shi daga cikin garin Makka kaga koda ka kore shi zaka je idan ka je matarka za ta maka dandana eh za ta rika ce maka raraukan cewa dan mi za ku haɗu ku kore shi alhali muna zuwa muna sauraron karatun qur'ani muna kallon shi yana sallah abun yana burge mu yana katar da mu kaga ko da basu musulunta ba sun zo mun taumi kariya ga shi abubakar siddiq radiyallahu anhu maliki ta faslun وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي مرسلة بدون إسناد yace haƙiƙa Muhammad ibn Ishaq Allah ya rahama a gare shi ya ambaci kissar At-Tufail ibn Amr Ad-Dausi Tufail ibn Amr Ad-Dausi iya ɗaya daga cikin wanda suke garin Ad-Daus ko kuma kabila ta Daus wanda Abu Huraira daga cikin su ya fito mursalatan malam ya ambace ta haka biduni isnadin yani ba tare da sanadi ba ya ambace ta haka nan kawai akwai bayanin da da yawa daga cikin malamai wajen tarjaman wannan Ufail ibn Amr ad-Dawsi suke yi zan karanta wani kaso daga cikin yaso sai mu komo cikin littafin malik ya ce wa haddasa Tufailu faqala shi at-Tufail innan ibn Amr ad-Dawsi shi da kanshi yake bada labari yake cewa qadimtu makkata ya ce na zo garin makka ka duba ake neman gaskiya fa kaga can mun karanta salman al-farisi ko da kuma wasu daga cikin sahabbai da yawa waɗanda ba zama suka yi ba suka yi zaman dirsha dole ka tashi ka nemi abin da yake gaskiya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah sai shirye da kai yace ya zo garin makka yace fama in ra'ani sadatu quraishin kai tsaye manyan quraishawa suka ganni saboda shi shugaba ne a cikin mutane shi ma tufail ya ce hatta akbalu alayya suka bujuro zuwa gare ni farahabu bi suka muni maraba da zawwa yake cewa akrama tarhibin mafi karamcin girmamawa wa anzaluni fihim a azza manzilin suka sabke ni a mafi girman masabki wanda yake na mutunci da daraja ƙudasha suka mushaka na shi a ƙufail ya ce sun mashtama a ilayya sadatuhum sai manya-manyan suka haɗu suka zo zuwa ga shi a ƙufail wa kubara umar suke manyansu faƙalu suke cewa ya ƙufail ya kai ƙufail innaka qad qadimta biladana suka ce ka zo garinmu wa hadha ar-rajulu alladhi yaz'umu annahu nabiyyun yace kaga wannan mutumin da yake raya cewa shi annabi ne qad afsada amra amrana suka ce kwata-kwata ya lalata mana al'amari gaba daya wa mazzaka shamlana ya ciccire haduwanmu da muka yi da dunkule wanda muka yi waje guda ya zama to wane baya magana da wane ko baya ga maciji da wane ko wane baya shiri da wane awwale da sirri kirkice sannan wa shattata jama'atana ya rarraba jama'ar mu wa nahnu innama nakhsha an ya an yahilla bika mu abin da muke maka tsoro kaga dai kai bako ne mu kuma ɗan gari ne kuma wannan wanda yake da awarci annabi ne ɗan garinmu ne kuma mu ga halin da muke ciki abin da muke jiye maka tsoro shine cewa an ya hilla bika wa bi za'amatika fi qaumika ma qad halla bina kar aje irin abin da ya hwada mana ya je hwada maka saboda daga ka saurare shi matsala za a samu za a samu matsala saboda la'alla ka ɗauki wannan tunanin nashi ka je zuwa mutanen ka kuma kowa can ku rarrabu ku da datsu kuma dole a rarraba mana da musulmi da wanda ba musulmi ba za su zama toɗe ba ware ku mai bauta wa Allah da mai bauta wa Lata da Uzza za su zama toɗe ba za su zama toɗe ba da haka suka ce abinda muke so da kai a matsayinka na bako mutumin da aka karrama fala tukallimin rajula kawai kaka mishi magana magani ka aika fara kawai kaka mai magana ma kawai haraka kaka ta yi ka sannan kuma wala tasma'anna minhu shay'an kar ka saurare shi ka duwa a matsayinka na shugaba a cikin wata al'umma wani ya kama kai ya zamanar da kai ya rika maka irin wannan imla'in kaga abin zai wahala yi wala tasma'anna minhu shay'an suka ce fa innahu fa inna fa inna lahu qawlan kasihri suka ce wallahi iya da magana yadda ka san sihiri mala kawai daga ya maka magana inda ka saurare shi to magana riga ya kare suka ce yufarriqu bainal waladi wa abihi yana raba tsakanin da da mahaifin shi kaga hatta da awon sunna haka ne shi da abinda mutane suke wadi an raba tsakanin uwaye da da diyan su alhali ba raba su akai ba ba raba su akai ba wannan tafarki ne wanda duk lokacin da gaskiya za ta zo to dole ya samu haka nan wanda ya fahimta kaga bai zama to ɗaya da wanda bai fahimta ba bayan za su zama to ɗaya yana raba tsakanin mahaifi da ɗanshi wa bainal akhi wa akhihi tsakanin wa da ƙane ya raba su wa bainal zaujati wa zaujiha tsakanin mata da miji ya raba su qala tufail tufail yake cewa shi wanda yazo ina daga daus yace wannan bayanan da suka rika min wallahi yace fa wallahi ma zalu bi yaqussuna alayya min gharaib akhbarihi basu gushe ba suna ta bani kissoshi da labaru na abubuwan mamaki wanda ya faru da su a dalilin zawon wannan mutumin da ya da wancan manzo ne wa yukhawifuna ni ala nafsi wa qaumi bi ajaibin af'alihi suna tsoratar da ni a kaina da al'ummata game da abubuwan da yake aikatawa yace hatta ajma'tu amri ala alla aqtariba minhu kaga da niyyar saurare shi zuwa amma yanzu yake cewa wallahi da niyya ya ga kai abin nan ba zai yi ba daga kawai yayi niyya ba zai saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ba zai saurare shi ba sannan kuma wa Allah ukallimahu wa au asma'a minhu shay'a ba zan mishi magana ba barantana ya mun magana kuma ba zan ma saurare shi ba ba zan saurare shi ba zan mishi magana ba yace walamma gadautu ila masjidi sahiya tai bayan mun kammala irin abubuwan da muka kammala da mu da Qurayshawa yace hina ta gindin dakin Ka'aba li tawafi bil Ka'aba nata in yi tawafi ga dakin Ka'aba kaga shi tawafi ga dakin Ka'aba mi dama bauta Allah ne wanda suna yi saboda iya daga cikin abin da suka iske na addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya je yin tawafi yace wattabarruki bi asnamiha sannan kuma da neman albarka wajen gumakan da suke kewaye dakin Ka'aba har a yau waɗanda suke bin wasu suka bar Allah subhanahu wataala abinda suke faɗi kenan suna bautan Allah bangare daya kuma bangare daya suna neman albarkan wasu abubuwan da addini bai a nemi albarka wajen su ba bal inda ma abinda suke neman nan ba a neman shi a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wataala to shi ma haka yazo zai yi dawafi kuma ya ci gaba da roƙon lata da uzza da manata da sauransu yake cewa ina cikin haka yake cewa hashautu fi fi uznayya batnan khawfan min an yulamisani sam'i shay'un min qawli muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni abin nan nayi yace abduga ya nemo sai ya toshe kunnuwan shi shi a tufail yasa anan yasa anan yace saboda kan ma kunnen shi ya juyo mishi wani abin da har zai bukaci ina ma a ce ya ci gaba da saurara yace lakinni ma in dakhaltul masjida hatta wajadtuhu qa'iman yusalli 'inda al-ka'ba yace wallahi shigowa ta masallaci yake da wahala kawai ga manzon Allah a tsaye sallallahu alaihi wasallam yace a gindin Ka'aba yana sallah salatan ghaira salatina wata sallah ba irin tamu ba sai ga to aha akwai magana anan kenan dole ne san ya ne ake ciki ya aka sallar shi ta sha banda irin tawa duk da cakunnan shi bayaji ya ce wa ya ta'abbadu ibadatan gaira ibadatina yana irin kalan bauta ba irin namu ba ya ce fa'asarra ne manzaruhu sai ya burge ni yadda na ganshi yana yi sallallahu alaihi sallam da ya gama zalla yana sai abin ya burge shi an ƙari ya ce wa hazzatni ibadatuhu bautan allan da yake sai girgiza ni sai na ji na ji wani abu sabo a jikina ya ce kai wa wajattu nafsi adunu minhu ya ce kawai hairin na jima automatikiyan kawai ina matsawa wajen shi ina matsawa wajen shi shay'an fa shay'an a hankali a hankali ina kallon shi ina ga abin da yake yi ina ƙara matsawa ya ce ala ala ala ghairin ya ce ala ghairi qasdin minni ba wa tare da niyya ba kawai sayar na jini ina tahiya ina matsa zuwa gare shi ya ce hatta asbahtu qariban minhu sayar na zo dab da shi gani gashi ya ce wa aba yake cewa wa aballahu illa an yasila ila sam'i ba'dun mimma yaqul duk da yasa abduga ya toshe kunnen shi yace amma Allah ya ki sai wani abin da manzo Allah yake faɗi ya shiga cikin kunne na yace fa sami'tu kalaman hasanan sai na ji ta magana mai daɗi da yake karantawa wa qultu fi nafsi sai na ce a raina sakilat ka ummuka ya kufail kai kufail da mahaifiyarka ta yi barinka me amfaninka innaka la rajulun labibun sha'ir kai fa mutum ne mai hankali wani ya zamana da kai kawai maka wani dikitan wasu maganganun shi ya ce kaka saurara kuma ka ki saurara ya ce kai ni fa mutum ne mai hankali ko mutum ne wanda yake mawaki a lokacin wannan jahiliya ya ce wa ma yakhfa alayya alhasanu min alqabih ya ce wallahi bai boyuwa a gare ni kyakkyawan abu da abin da yake mara kyawu ya ce fama yamna'uka an tasma'a min ar-rajuli ma yaqul wai mi zai ka hudda wannan abdugan da yake kunnanka saboda ka saurari abin da wannan mutum yake faɗi fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan kabiltahu in abin da yake hudi abu ne mai kyau kawai ka amsa dan me wani zai maka kaida yace wa in kana qabi'an taraktahu in kuma abu ne mai muni sai ka bar shi to shi kuma addini fitratallahi lati fatara nasa alaiha duk wanda yake kan fitra lahiyayya to musulunci zai yi daga kayan ka jagule to son zuciya ya shiga ka kama wata hanya ta daban sai yake cewa qala tufail thumma makastu hatta sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti kenan sai hudda abdigar ya saurara ya saurara ya saurara har manzo Allah ya kare sallar shi manzo Allah ya kama hanya ta gidan shi yace fatabi'tuhu sai na bi shi hatta idza dakhala darahu dakhaltu alayhi da ya shiga gidan shi ni ma sai na shiga fa qultu sai na ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammad yace inna qaumaka qad qalu li mutananka sun ce muni anka game da kai kaza wa kaza wa kaza wa kaza sun ce kaza ne kai sun ce kaza ne kai sun ce kaza ne kai yace fa wallahi ma bar ma ma, ma bari'u bi wallahi ba su gushe ba da ni yu khawifuna ni suna tsoratar da ni min amurka game da al'amarinka hatta sadattu uzunayya bi qutnin har sai na toshe kunnuwa na da abdigali Allah asma'a bi qaulaka saboda ka inji maganarka summa aballahu sannan Allah ya yi illa an yusmi'ani shay'an minhu sai Allah ya jiddin da wani abu daga cikin shi yace fa wajadtuhu hasanan yanzu manzo Allah yake magana kai tsaye yace sai na samu abin da kake hodin abu ne mai kyau don haka fa'arid alayya amurka ya maki Allah ƙarayi mini bayani in ji ya kwashin bakin abin da yake ciki fa'ara da alayya amurahu mazala salatal ya bujuro mashi al'amarin musulunci wa ƙara ali suratal ikhlasi wal falaki mazala ya karanta mashi ƙulhuwallahu da ƙul a'udhu bi rabbil falaki sai tsufele ke ta fawallahi ma sami'tu qawlan ahsana min qawlihi yace wallahi ban taba jin wata magana ba mafi daɗi mafi kyawu sama da wannan magana da naji dole ne magana Allah ta yi magana Allah ku daban take da maganar halitta wala ra'aitu amran a'dala min amrihi ban taba ga wani al'amari ba wanda yake cike da adalci sama da wannan al'amarin na musulunci ya ce inda zalika kawai ni kai tsaye ma tun da ba shawarar kowa nike nema ba ko ba ƙarƙashin kowa nike ba saboda ni ma a cikin al'umma ta shugaba ne ya ce kawai fa basattu yadi sai na shunhuɗa hannuna lahu ga manzala sallallahu alaihi wasallama wa shahidtu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allahu akbar sai yake cewa na shaida babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi tsofe yake cewa kuma na shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa dakhaltu fil islam na shiga cikin musulunci tsamo tsamo qala tufail tufail yake cewa thumma aqamtu fi makkah zamanan yanzu sai na dan zauna a garin makka me zauna da shi ta'allamtu fihi umural islami na koyi al'amura na musulunci wa hafistu fihi ma ta yassara limin al'ur'ani na hardace abin da ya sauwaka a gare na al'ur'ani wa lamma azamtu lokacin da na yi niyya alal audati zan koma garinmu ila kaumi kultu sai nake ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah in nimru'un mutsa'un fi ashirati kaga yanzu ya musulunta sannan kuma ya zauna wani dan fatara na lokaci saboda koyi addini me yake maka nuni cewa musulunci sai an yi karatu dole ne ka rika zuwa ana karatu da kai kana karanta kana saurara kana karanta kana saurara da haka za a wanye lahiya amma koma gehe kaga karshe an ba hankali ba sai ka koma duk a ɗauko abubuwan da suke na jahiliya irin abubuwan da addini yake hada da su sai a yi dakon su a kansu cikin musulunci kuma ana tsammanin addini ne kamar da ake yanzu shine Umar yake cewa tabbas ina jiye muku tsoron idan aka aihi wasu a cikin musulunci wanda ba san jahiliya ba in ba a hankali ba za su rika warware tsinken musulunci tsinke tsinke kuma tabbas haka ake yanzu da ayyukan da ake gasa na wanda shirka ne ga Allah karara abun kumya mutum musulmi ka gani aikata ayyukan shirka ne ga Allah subhanahu wataala karara suna warware musulunci duk gwagwarmayar da manzala sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun ne har ya bar duniya amma yau da su da musulunci kuma mutai zo rika yin su ya ce na zamna na koyi addini na harrace abin da ya sauka a gare na alkur'ani mai girma sannan kuma ne ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ni mutum ne wanda ake ma biyayya a cikin al'ummata wa ana raji'un ilaihim zan koma zuwa gare su wa da'ihim zan kira su ila islam zan kira su zuwa ga musulunci fad'ullaha an yaj'ala li ayatan takunu li aunan fima ad'uhum ilayhi ya ma'aikin Allah ka sanya mini wata alama da za ta nuna cewa lalle ni mai kira ne zuwa ga Allah inna kuma cikin su wanda kaga yana maka nuni a cikin al'umma akwai wanda shi mutum guda ne amma kuma yana tare da jama'a da yawa wannan mutane ya duru ma'ahum haisu da ya duru ya duru ma'ahum haisu haisu dara duk inda ya canza su bi shi in Allah ya taimake ka kana da nutsuwa kana da hankali lahiyayye sai ka ja su zuwa ga aikin alheri ne gaba ɗaya sai ka tattara kamashin ladan su gabaki ɗaya haka kuma in ka ɗora su akan ba daidai ba haka za ka tattara ka tattari tsiya Allah kiyaye ya ce ma'aikin Allah ka muni addu'a Allah sanya mun wata alama faƙala sai mazalla ce Allahun maja'allahu ayatan Allah ka sanya mushi wata alama da za su gane wannan mai kira ne zuwa ga Allah Tufele ke cewa fakharajtu ila qaumi hatta idza kuntu fi mawdi'in mushriqin ala manazilihim har sai da nazo nazo kenan gidajen kenan yazo garin nasu yace waqa'a nurun fima baina ainayya mislul misbah Allah sai sanya wani haske a goshin shi yanda ka san hutula haka wani haske yake haska fa qultu sai a lokacin abufail yake cewa Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi Allah ka sanya wannan hasken a wani bangaren jikina ba a goshina ba fa inni akhsha an yazunnu annaha uquba saboda su waɗannan mutanen kaga ba addini suka fahimta ba kar sai tsammanin ma a dalilin na sauya addini uwaye da kakanni yanzu ai wata uquba ce ma Allah ya muni wani haske ya hoto a saman goshina waqa'at fi wajhi limufaraqati dinihim fatahawwala an-nuru fa waqa'a fi yake cewa fi ra'asi saudi sai zamanto hasken ya koma kan tsimingiyar take hanne shi tana haskawa tana kyallawa yanzu nan ka duba ka ga yanda zaka fahimci musulunci bautawa Allah Allah shi kadai ake bautawa addu'a ta Allah ce shi kadai kaga ce Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi amma a can da yake wajen manzo Allah ce ya ma ki Allah ka roƙan mun Allah sanya mun aya ko yanzu ya buru manzo Allah ya zo garin su sai ce mi Allahumma ja'al Allahumma ja'alhu fi fi ghairi wajhi Allah ka sanya shi a wani wurin da ba huskata ba waye roƙa Allah kina san ba a roƙon kowa sai wa sai Allah kaga ya karanta tauhidi aqida wajibi ne mutum musulmi shine abin da zaka fara da shi kaga da yace maka ya zauna a garin Makka wani lokaci saboda ya karanci al'amuran addini kaga abin da ya karanta kuma ya fahimci abin da ake cewa la ilaha illallah babu abin bauta musu ga cancanta sai Allah ya san haƙƙin Allah daban haƙƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daban kaga ta Allahumma ja'alhu fi ghairi wajhi bai roki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda san ba roƙon manzo Allah yace wannan hasken sai ya juya sai ya koma kan tsiminge da take hannuna faja'ala an-nas yataraqu sai ga mutane suna kallon wannan abun wannan hasken da yake saman wannan buyalatawa yake cewa a irin wannan yanayin fama nazaltu ban gushe ba da su yake cewa ana ana muni wasu suna zuwa suna mubaya'a ana cikin haka fa'ata abi fa'atani abi yace sai mahaifin shi zo wa kana shaykhan kabiran dattijo ya manyanta fa qultu sai at-tufail yake cewa ilaika anni ya abati ya baba ni wa falastu minka wa lasta minni ni ba daga gare ka ba nike kai ba daga gare ni kake ba magana ta addini ho yanzu mun raba mun raba hanya mun raba hanya wa ya zo mahaifin shi zo saboda haƙƙin Allah shi yake sama haƙƙin kowa kaga cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa kaga addinin gargajiya da uwaye da kakanni bautan wani Allah ne yace to mahaifina ba ni ba daga gare kai ba daga gare ni ba kenan ba ni ba kai kala walima ya bunayya baban ya ce me yasa ɗana ƙultu a ƙufaila yake cewa laƙad aslamtu na musulunta wata ba'atu dina muhammadin sallallahu alaihi sallama na bi addinin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kala ai bunayya kaga dama ya ce manzala sallallahu alaihi innahu rajulun muta'un fi ashirati go ya ce shi mutum ne wanda ana mishi biyayya a cikin a cikin jama'a shi mahaifin shi me ya ce sai ce dini dinuka addininka ai shine nawa tunda ka fahimta ni ma na fahimta ni ma na musulunta faƙultu sai tufai yake ce mahaifin shi ya ce izhabu wa tasil wa tsahir siyabaka ka je ka yi wanka ka tsarkake ayyukanka da kayanka daga shirka sun mata'ala sannan ka zo hatta u'allimaka ma ullimtu in karantar da kai in sanar da kai abin da aka sanar da ni bautan Allah shi yake gaba da komi fa zahaba wa tasala mahaifin ya tahi wanka wa tsahara thiyabahu ya tsabtace kayan shi sun maja a yazo yace fa aradtu alaihi alislam fa aslama na bujuro mishi musulunci sai musulunta kaga mutum mai muhimmanci a cikin rayuwa ɗaya sai yake cewa bayan mahaifina sun maja a ta zaujati sai mata shi ta zo fa qultu sai ta yake cewa ta ilaiki anni kaman ta hiki bani waje bani baki falastu minki walasti minni ba ni ba ke kowa sha'anin shi kalat sai mata take cewa walima me yasa wanda kaga matashi ya ce wanda mutum ya fahimci cewa fa wannan haqqul ahmar ne jallayi ne wanda ba tsallaka shi eh tun daga fari ma a nuna maka babu wata mudahana ko wani mujamala ko wani dan sakai magana ko kuma wani abin da ya shahi sulhu ko na maka mace a kwatanta maka tun daga karan fari musulunci na in za a yi shi za a yi shi in ba za a yi shi kuma da watsi ba ni ba ce babu zancen daga kafa qalat walima take cewa me yasa bi abi anta wa ummi a kajiwa tace ina mai bada fansan mahaifina da mahaifiyata a gare ka wannan biye ba karawa wace ba matar shi take mishi magana wannan ya nuna maka cewa rajul hazim fi baiti akwai kama jiki eh jikin shi aka meki ba irin da za ka dokoki ba da karanta wadda sai a ce ai mata ne da yara ba iya musu babu wannan kaga da ta ce kai tsaye ce fa take je yake ce mata falastu minki walastu minni ba ni baki kaga ba ba hushi tai ba ta nuna ba kyauta mata ba ta nuna wane ne a ta ce na ina mai ba da fansan mahaifiya da mahaifiyata faƙultu sai tufele ke ce mata farraka baini wa bainakil islam ai musulunci ya ma raba tsakani da ke ke kahura ce ni musulmi ne zancen a zama aure abita su ba babu shi faƙad aslamtu ya ce mata na musulunta wata ba'atu dina muhammadin sallallahu alaihi wasallama qalat fa dinuka dini ta ce haba mai gida ai addini ka shine nawa qultu fadhhabi fatatahhari ki je ke ma ki tsarki min ma'in da ruwa yake cewa faqalat bi abi anta wa ummi ina mai bada mahaifina a matsayin fansa da mahaifiyata na na bi abin da ka zo da shi karshe ita ma wannan bai Allah ta musulunta kaga kenan rajulun mudha'un fi fi ashiratihi aw fi qaumihi mutun ne wanda ake ma biyi a cikin mutanen shi to magana shine mala anan yake cewa wannan kadan daga cikin tarihin Tufail karashin zai zo anan la'alla yake cewa qissat Tufail ibn Amr ad-Dawsi mursalatan biduni isnadin wa kana sayyidan mudha'an sharifan fi Daws ya kasance mutun ne jagora abun yi wa da'a mutun mai daraja a cikin Daws wa kana qad qadima makkata yazo garin makka kamar da makaranta a can da zo fashtama'a bihi ashraf quraish sai manyan manyan quraisha suka zo suka zauna da shi suka hadu da shi aka zauna wa hadharuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka gargade shi aka ja kunnen shi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahawu an yajtami'a bihi suka ce kawai kan ma ka hadu da shi aw yasma' kalamahu kakka saurari maganar shi مالك روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكا تندشي الطفيل يزو وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم دشي دا متانش قال سيكي تشوى كاكا تن يا تشا مزالة صلى الله عليه وسلم يا روكا مش الله كو متانش فمشا الدين سيجي تن يتدعوا يتدعوا يتدعوا يتدعوا iya abin da zai iya sai ga shi yanzu ya zo da shi da waɗanda suka yi imani da shi faƙali sai yake cewa yake cewa mazala salasa da shi a tufai ya ce inna dausan ƙadis ta'asot ya ma'aikin allah dausa wasu ne ta wurin kai an kira an kira an yi wa'azin nan an ba kwaya musulunta ba wa abad da yawa daga cikinsu ba sun ƙi su musulunta ta haka fadu'ullaha alaihim ka roƙi allah a kansu in musa imani gwanda allah halaka su fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqiblata to shine anan kamar inda wasu daga cikin malaman tarihi suke ambata cewa suka ce manzala sallallahu lokacin da ya zo mishi wannan maganar manzala tawadda wa salla manzala sai alwalla sai salla wa rafa'a yadayhi manzala ya daga hannayen shi ila sama'i zuwa sama qala abu huraira abu huraira yake cewa khiftu an yad'uwa ala qaumi fayahliku abu huraira ce wallahi tsoro na kar manzala sallallahu alaihi ya musu addu'a mumuna su halaka ya ce ina jin tsoro da abu in ji abu huraira shi kuma abu huraira iya cikin waɗanda a dalilin da'awar al-tufail suka musulunta ya ce min du'a'in rasuli sallallahu alaihi tufail ibn amr ad-dausi allahumma ja'al wannan wanda muka karanta da su yake cewa ba'da du'a'i qala bayan addu'a sai manzo sallallahu alaihi yake cewa tufail irji ila qaumika sake koma zuwa ga mutanenka tausasa musu ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine mala anai yake cewa lamma qadima tufail wa ashabuhu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna daw inna dawsan qad ista'sat wa abat fad'u Allah alaihim fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqiblata mazala sai huskanci alqibla kaga wannan kuma yana maka nuni akan cewa harakan da ya shahi bauta na ubangiji da manzan da duk wanda ya imani da manzan to duka gaba ɗaya da'a ce da biyayya da rusuna wa ubangiji subhanahu wataala kaga bai nuna cewa ba ai tunda shi shine kaza alwallahi yayi nafila ya daga hannu ya roki ubangiji wanda wanda kuma haka ake bukata duk mutum mai imani wani abu ya sa ku gaba kai alwalla ka tashi ka daga hannu ka roki ubangiji kai nafila raka'a guda biyu ka ka roki Allah subhanahu wataala mazalla a lokacin daga hannu ya roki Allah wa rafa'a yadayhi fa qala fa qala an-nas baya mazalla daga hannu hannu sai mutane suke cewa halaku ai daus sun gama yawo ya mazalla muku addu'a halaka ai kuma shikenan suka ce halaku qala sai mazalla yake cewa Allahumma hdi dausan wa atbihim Allah ka shiryar da daus Allah ka zo mun da su gabaki ɗayan su mazalla ya ƙara cewa nabiyur rahama ba sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma hdi dausan wa atihim wa atbihim ya Allah ka shiryar da daus Allah ka zo da su sallallahu alaihi wasallam بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم mai tausayi ne kaga lokacin da ya tahi lokacin da makka tayi zahi ya tayi taif kaga irin abin da aka yi na rashin rashin mutunci da rashin sanin ya kamata da wawayen gari suka yi amma manzalar daga hannun shi yake cewa Allah ka gafarta musu Allah ka shirye da su fa innahum la ya'lamun ba su sani ba ba san ba waye ne law arafu qadari lama ramauni bil hijara da sun san waye ni miye ni da su jehe ni ba laraba suke ce al insani aduwu ma jahila dan adam yana kiyaye da abin da yake yana kiyaye yana yana yana yana gaba da abin da ya jahilta abinda mutum bai sani ba sai ya dakkawan shi yana yana kiyaye shi lokacin da ka fahimce shi sai ga ashe wannan abin haka yake ai ban sani ba sadahe tana dama haka manzo Allah yake cewa Allah ka shiryar da su Allah ka zo da su kuma haka manzala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya shirye da waɗannan mutanen Allah manzala yake cewa Tufail kuma da'awa ba ta kare ba ku je ku tai da kai da su Abu Huraira yake cewa falam azal bi ardi dausin shi Tufail yake cewa ban gushe ba a wannan yankin namu na Daus ad'uhum ina kiran mutane zuwa ga bauta ma Allah shi kadai yace aka yakin Badar ya wuce aka yi uhudu ya wuce aka yi handar ya wuce bayan wannan bayan waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ya ce faƙadimtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai ga al-ufail ibn amr ad-dausi ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a shekara ta bakwai da hijira a tare da shi akwai fami 80 ba mutum 80 ba fami 80 gaba ɗaya kwaso sun yi iman da Allah kaga addu'a manzala ta amsu ko ta amsu ba Allahumma hdi dausan wa'ti wa'ti wa'ti bihim Allah ka shiryar da su Allah ka zo da su to wannan shine takaitaccen bayanin da malai ibada akan abin da ya shafi musulunta ta Al-Nufail ibn Amr ad-Dausi malai ce qissata musara'ata rukana qissa ta gaba shine labari na abin da ya shahi musara'a shine kokowa kokowa da aka yi tsakanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da wani mutum da ake kiran shi da suna Yazid ibn Rukana saboda ita jahiliya kowane mutum da kake gani akwai irin abin da la'alla daga wannan bangaren za a faroto shi shi yanzu misali mutumin da kokowa ya sani shi duk in ba a wannan aka yi wani bajinta ba shi gaba ɗaya ba a kawo kallo ba wata maganganuwa da za a yi shi duk bai damu da su ba to shi ne ma lake ce a nan da a nuna maka irin asalib abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mu'anata da su ya yi fama da su da irin kalan mutanen da ya haɗu da su wajen da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa uslubi ne daban-daban yanzu wannan labarin ake bada na wannan da yake samu kaskin na na Qur'ani kaga la'alla wani daga nan zai musulunta la'alla wani daga nan zai musulunta ko waɗanda suke ayyukan sabo ba kyamarsu ake ba kiransu ake zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda dama mai kira mai da'awa mai kokarin shi mai himmar shi mai manuwan shi ya za mutane su gane ba kyamar jama'a ba ya za mutane su gane amma kuma abin da yake ba daidai ba dole ai bayanin shi akan ba daidai bane ba to shine mallan yake ta qissa ta musara'a ko kowa na Yazid ibn ibn Rukana mallan yace rawa Abu Dawud wa Tirmidhi an abi an an, an abi Ja'far Ja'far ibn Muhammad ibn Rukana an abihi anna Rukana tasara an nabiy sallallahu alaihi wasallama fasara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama zawaye kawai kama manzo sallallahu alaihi wasallam da kokowa wanzu lahi jibga shi da ƙasa haɓa wala ka isa ma ko garin ku suka zo duka baya kada kuma wanzu lahi kada shi wa kala tirmizi yi garibun qultu wa qad rawa abubakar a yake cewa shafi'i bi isnadin jayyidin an ibn abbas radiyallahu anhuma anna yazid ibn rukana sara an nabiy sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalatha marratin ko kowa su iya kama manzala da shi manzala ya kada shi ya tashi shi ya ce bai raba shi kamar shi jikin shi ba wanda ya taba kai shi kasa manzon Allah ya sake daga shi Allah ya sake kada shi ya sake uku manzon Allah manzon Allah ya sake kada shi maliki cewa kullu marratin yace ala mi'ati min al-ghanami yace na sa raƙumi 100 sai ya kama manzon Allah da kokowa manzon Allah ya kada shi ya sake ce na sa raƙumi 100 sai kama manzala da kuka manzala ya kada shi ya sake ce ya sake sa ɗari manzala ya kada shallo raƙumi nawa ɗari uku falamma kana fi salisa da aka yi na uku kala ya muhammad sallallahu alaihi wasallam rukana yake cewa ya muhammad ya ce bayanin da zan maka shi ne ma wa ba a zahari ilal ardi ahadun qablaka ya ce kaga banda wannan karin da kamar uku yau tun da nike a tarihi na kokowa babu wanda ya taba kai gadon bayana ƙasa ya ce wa makana ahadun abagadu ilayya minka ya ce wallahi ni duniya ba wanda na tsana kaman kai ya ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amma waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun wuce na yarda cewa kai ɗan aike ne daga Allah ai annaba Allah ƙarfi gare su annabi Musa ba haka ba ana rigima fa kawai daga yamma wani kuto ya dan maida shi gehe kawai sai mutu fa wakazahu Musa faqada alai qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin manzala sallallahu alaihi wasallam kaga ya kada wannan mutumin sa uku sai ya ce shi ruka da yake cewa wannan abin da aka yi ni na yarda na gamsu na sakankance cewa lalle kai annabin Allah ne da aka ba wani tantama wa ana ni rukana ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah cewa kai manzon Allah ne wa annaka ina ce ina shaida babu abu bauta musu ga cancanta sai Allah wa annaka rasulullah kuma kai manzon Allah ne faqama anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kama shi wa radda alaihi ghanamahu madalla ya maida mishi dabbobin shi gaba daya wannan dabba 300 da aka maida mai abin shi idan ba amsa akai ba eh shi ne tsare shi na jahiliya ya tsara yace na sa 100 ya rukungume shi kada shi yace na sake sa 100 ya rukungume shi sake kada shi yace na sake sa wasu rukungume shi kada shi madalla ce kore dabbobin ka tai sallallahu alaihi wasallam bala ce qalabun ishaqa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in ya zamna a masallaci jalasa ilaihi al mustad'afuna min ashabi masu rauni daga cikin sahabban shi suna zawa su zauna a kewayen shi khabbab ammar abu fukaiha ya yake cewa yasar maula safwan ibn umayya wa suhaib ibn rumi wa ashbahihim min almuslimina da makamantansu waɗannan duka suna zawa su kewaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su zauna suna sauraron shi yake cewa waɗannan mutanen a cikin zaman da suke yi hazi'at bihim quraishun sai quraisha suke musu izgili wa qala ba'dhum li ba'd sai quraisha suke kallon junansu kaduwa su khabbab ne su ammar su wannan yasar maula safwan ibn umayya su suhaibur rumi da makamantansu sai urusha tsakanin suke ca ha'ulai ashabuhu kama tarau kun gan suna wanda su ne sahabban da shi kamar da kuke gani shi ga annabin Allah kuma ga sahabban shi kaga izgili da kaskantarwa da nuna cewa inda a ce wani abin kayan gabas ne ai ba irin waɗannan yankuci kuma mu za mu gani za mu ga kinkima kinkima a kabiran mujirmi ha za su zo sai da lamarin ba wannan bane ba shi yasa suke cewa mafi yawancin masu amsan gaskiya suke cikin halin takura akwai talakawa akwai wanda suke ba shugabanni ba amma kaga wanda yake da mulki mai faman kariya mulkin shi yana jin cewa su suke da ƙasa ko mai fir'auna yake cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa ni abinda na lura kawai wannan mutumin ya zo ne yuridu an yukhrijaka min ardika yana so ne hudda ka da ƙasarka da sihirin da zai yi da haka kan ma a bashi wani abin saurare saboda shi yana ƙoƙarin kare mulkin shi ne ya ce a haƙula waɗannan su ne ashabuhu su ne sahabban shi kamata raun sai suka ce a haƙula imannallahu alaihim min bayni na bilhuda wa dinil haq wai waɗannan su ne waɗanda Allah ya ma kyauta mannallahu Allah musu kyauta alaihim a gare su min bayni na tsakaninmu wai Allah musu kyauta bilhuda da shiriya wa dinil haq da addini na gaskiya suka ce kai laukana ma ja'a bihi muhammadun khairan ma sabaqana haula ilaihi inda abin da annabi muhammad sallallahu alaihi zo da shi in ji su ƙurishawa inda alheri ne ai da waɗannan waɗanda ake gaba kowa ba ne ba da ba su riga mu zuwa musulunta ba shi ya sun hankali shi ko musulunci kyauta ce daga allah sai ka ga wani ga dubara ga hankali ga azanci ga wane ne ya karanta kaza ya karanta kaza karanta kaza amma bangaren da ya shaye shirya ba abin da ya sani la Allah ma yana nuna bauta ma saniya yana bauta wa bera yana bauta wa wuta yana bauta wa wane ne bauta kala kala wani yana bauta wa saniya daga ya ganta ya sunku ya ya gurhana duk da cewa ya yi ilimin a duniyance ya kirkiri abubuwa da yawa amma alhidayatu liman lillah yahdi man yasha'u min ibadihi allahumma hdina suka ce inda wannan abun alheri ne da wannan musu rigayen mu law kana ma ja'a bihi muhammadun khairan ma sabaqana haula ilayhi wa ma khassahum allah bihi dunana da allah bai kebance su ba su kadai dunana banda mu to kaga shi kuma dama girman kai iya daga cikin abubuwan da suke hana mutum fahimtar gaskiya a karan kanshi dama kana jin cewa kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya sabkar fihim akan waɗannan masu raunin Allah ce wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi karka kori karka kiyamaci waɗanda suke roƙon ubangijin su da sahiya da yamma yuriduna wajha suna neman fuskar Allah suna neman yardan Allah wannan iya daga cikin abinda malamai suke kafa hujja da shi a ƙila ta ahlus sunna wal jama'a cewa ubangiji subhanahu wataala yana da huskar da ta dace da girman shi yuriduna wajhahu kullu shay'in halikun illa wajhahu huskar ubangiji ya take wannan kuma Allah bar maka shi sani laysa kamislihi shay'un huwa samiul basir yuriduna wajhahu Allah ya ce ma alayka min hisabihim min shay babu wani abu akan ka nayi musu hisabi su waɗannan mutanen wa ma min hisabika alaihim min shay haka kuma kai ma babu wani hisabinka akan su min shay fataqrudahum in ka kore su fatakuna min az-zalimin zaka sace daga cikin az-zalimai shi yasa addini ba kayan suwa da kowa ne bane ba a ce ku kurkusa kai ba kai ba kowa bane ba jakuda kai ma ba kowa bane ba jakuda a abu ne wanda yake sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna rigai rigai ne da kokari da hamzari kowa irin abin da zai iya fatatruduhum fatakuna min az-zalimin Allah ce wa kadhalika abun haka yake fatanna ba'dahum bi ba'din su waɗannan kahuran mun fitini shashan su akan shaje li yaqulu har suke fada a haula'i wa yanzu shin waɗannan suke nuna sahabbai su ne waɗanda mannallahu alaihim min bainina Allah ya musu kyautan addini a tsakanin mu suka ce alai Allah ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin wai su waɗannan kahuran busu da labari Allah shine mafi sanin cewa waye wanda yake godiya ga Allah subhanahu wataala su waɗanda kuke gaba kowa bane a wajen Allah su ne kowa manzo Allah yake cewa ruba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra la'alla manzo Allah yake cewa zaka samu mutum wanda ash'atha zaka ganshi haka a jagule aghbara yayi kura gashin shi ba a sarce ba amma wallahi inda zai yi rantsuwa da Allah ubangiji sai ya kubutar da wannan rantsuwar tashi yanzu damuna ba ta wuce ba in yace ya rantsi da Allah yanzu sai an yi ruwa sai an yi ruwan nan law aqsama ala Allah la abarahu Allah sai kubutar da rantsuwar shi ash'as akbar madfu'in bil abwab ana kore shi ma kohoyi in yazo koho ana yake mafi yada ma me ake dubawa ana duba tsumban ka ne a ga ya hularka ta nawa ce tsumban da kasa na nawa ne wane ne na nawa ne da wannan shine abin da za maka hukunci sai ake ga cewa ma kamar shine shine ma'aunin da za ka auna mutane suka ce a haula imanna Allahu alaihim min bainina Allah ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin wa idza ja'aka wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan suka zo maka wadanda suka yi imani da ayoyin Allah yake ta fa qul salamun alaikum wadi musu cewa amincin Allah tabbata a gare su ba tare da duwa cewa bawa ne a ɗa ne a mace ce namiji ne karami ne babba ne ka haɗi musu salamun alaikum amincin Allah tabbata a gare su kamar sallama kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya farlanta wa kanshi yin rahama cewa annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi fa aslaha fa annahu ghafurur rahim kai annahu man amila minkum yanzu akwai musulunta ba kai wanda ma ya aikata ba daidai ba bi jahalatin akan rashin sani sun mataba ya kuma ya tuba zuwa ga Allah min ba'dihi bayan aikata ba daidai kin ba wa aslaha ya gyara halin shi ya tuba ya gyara halin shi fa annahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala take shi ne mai gafara ne take shi ne mai rahama ne Allah zai ji ku Allah zai karbe ku Allah zai amshe ku to wannan shine iya daga cikin abin da annan malai ka mana cewa kenan waɗannan Qurayshawa suna ga cewa waɗanda suka musulunta nan ba kowa bane ba alhali kuma su ne kowa a wajen Allah subhanahu wataala kuma ko a yau ko a gobe duk mutumin da ya bi Allah shine na Allah kuma su ne ƴan ajin tabarkalla a wajen Allah ba ruwan Allah da cewa kai wane ne ko wane ne ko wane ne in baka bi Allah ba ba kowa bane a wajen Allah kai malike cewa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kathiran ma yajlisu indal indal marwa mazalla yana yawan zama a daidai dutsen marwa inna safa wal marwata min sha'airillah wannan matashi ya zama bar shi zuwa karatun sama insha Allah da irin kuma kage sabo da zai hoto yanzu an yi wancan an gabe ci ba yanzu kuma za a zo da sabon salo na sabkan qur'anin a karan kanshi da abinda manzon Allah yake karantawa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم وفقنا خيري الدنيا والآخرة اللهم وفقنا خيري الدنيا والآخرة اللهم وفقنا خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا اللهم وفقنا خيري الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله